وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد ‘yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna ƙara yabo da jinjina da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya dada wannan yini mai albarka yinin juma'a wanda yau ya yi daidai da shida ga watan bakwai na musulunci wata rajab yau hijira na da shekara 1445 sha tara ga watan ɗaya na miladiya 2024 barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci nawa mai tarin albarka masjidu darul qur'an da ke daura da gidan distinguished muhammad dan juma goji sanata da ke wannan unguwa ta fantami nan fadar jihar gombe barkanmu da kasancewa domin bibiyan ayoyin alkur'ani mai girma wanda muke a wannan masallaci kuma a daidai wannan lokaci a kuma zagayewar mako irin wannan yini idan masu bibiya ba su manta ba muna nan cikin sura mai nan ba ta sha biyu ita ce suratu yusuf alaihi salam karatu ya tsaye da mu ƙarshen aya mai nan ba ta casa'in da biyu mun fara karanta aya mai nan ba ta casa'in da uku lokaci cin mana wanda insha Allah yau za mu ɗora ko za mu fara da kanta insha Allah shi ne faɗin Allah ta'ala da yake cewa izhabu bi kamisi haza اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين bayan annabi yusuf alaihi salam ya bayyanar da kansa ga yan uwansa kuma suka yi nadama har ma suka yi rantsuwa suka ce kada atharaka Allahu alaina hakika Allah ta'ala ya fifita ka akan mu wanda malamai suke cewa dama wannan shine muhallul lizadin dama tun farko da sun yadda da haka da ba wata rigima da za ta faru to lokacin da Allah ta'ala bai kaddara sun fahimta ba to sun yi ja'in ja suna ganin kamar kokarin su zai iya disa shi hasan annabi Yusuf alaihi salam kuma Allah ta'ala abin da ya so shine mai tabbatuwa ko da duk al'umma ba su so shi ba da ƙarshe bayan sun sha wahala an yi ta gwagwarmaya an je an dawo to he suka ce tabbas mun yadda a yanzu nan Allah ya fifita ka akan mu shi ne kada afaraka Allahu alaina wa in kunna lakadin har suka tabbatar da kan cewa tabbas su suna cikin kuskure suna cikin masu kuskure cikin rayuwarsu daga nan Yusuf alaihi salam yace da su la tatriba alaikumul yau kada ku damu zargi ko aibatawa ni da ku babu a yau babu wani abin da zai faru sai alkhairi hasali ma ku je ina roƙa muku Allah ya gafarta muku domin Allah shine mafi jinkan masu jinkai da aka ta faru sai Yusuf alaihi salam ya bada rigarsa a tafiwa da mahaifinsu ita shine ma'ana idhabu bi qamisi haza ku tafi da wannan rikantawa zuwa ga babanmu imam ibn ashur ɗaya daga cikin malaman tafsiri yake cewa wakala fa'idatu irsalihi ila abi alhamisa daga cikin fa'ida ta ainihin aikawa mahaifinsa wannan riga kamar yadda ibn ashur yake faɗa an ya thika abuhu bi hayatihi cewa mahaifinsu ya tabbatar yusuf iya raye an fahimta ya aika da riga a kaiwa mahaifinsu wannan zai ƙara kwantarwa da mahaifin hankali ya ƙara tabbatar da cewa iya raye bai mutu ba wa wujudihi fi misr kuma iya nan a garin misra ko da nema zai a tashi a je misr za a same shi fala yazunnu da'wa ila kudumihi makida fi mulki misr kuma ko da da'awa ce da kira da nema to an san gunda za a je iski annabi yusuf alaihi salam abu na biyu yace wali qasr ta'jil a musirra lahu abu na biyu kamar yadda malamai suke faɗa wajen aika wani riga shine manufar gaggawa fara a manufar gaggauta faranta masa rai ka kafin yusuf din ya je to ga rigarsa ta je an fahimta ganin rigar da jin kanshinsa a rigar to babu shakka zai faranta masa rai zai ƙara jawo masa nesa kusa wal azhar annahu ja'ala irsali kamisihi alama ala sidqi shawtihi ibnu ashur yake cewa dalili na uku shine aika wannan riga kuma zai tabbatar da gaskiyar ƴan uwansa a wannan lokacin tunda sun ce ga abin da ya faru ga abin da ya faru ga abin da ya faru duk da kai cewa uban bai gamsu gaba ɗaya ba sanadiyar abin da ya faru a baya to amma tun da yanzu ga riga ta zo daga yusuf alaihi salam to mahaifin zai gaskata su ko gaskiyarsu za ta bayyana fi ma yablughunahu ila abihim cikin abin da suka isar da labari zuwa ga babansu min amri yusuf alaihi salam wajen al'amarin yusuf alaihi salam wa anna alama li abihi ala sirqi ikwatihi kuma hakan zai sa mahaifin ya gaskata ƴan uwan yusuf annahum ja'u min indi yusuf alaihi salam domin ya tabbatar daga gun Yusuf suke ba ƙarya suka yi ba an gane ko bi khabari sirikin kuma duk abin da suka zo masa da shi da labarin gaskiya ne shine ma'anar idhabu bi kamisi haza ana fahimta fa'alquhu ala wajhi abi amma ilqa'ul qamis awala ala wajhi abi amma ajiye rigar nan gaban mahaifinsu ko an dora ta a fiskar mahaifinsu falƙasadu almufaji abil bushra shi ma wannan manufarsa shi ne gaggauta sanya masa albishir da farin ciki a ransa ana fahimta dama an ce ai baya gani ko tsabar kuka ya sa ganinsa ya tafi to ana zuwa da rigar ba a ce komai ba sai aka ɗau rigar aka ɗora kan gabansa kan fiskarsa li'annahu kana la yubsir min ba'id domin ya kasance ya daɗe baya gani domin tsabar kuka ya tafiyar mai da gare shi a wa'atuni bi ahlikum ajma'in bayan haka ta faru ya ce ku jewa da baba wannan idan kun je ku ajiye gaban shi ganin sa zai dawo sai malaman tafsir suke cewa musamman dan Abbasu yake cewa Yusuf ya ce fartar da basira ganin sa zai dawo ta hanyar wahayi ne domin al'amari ne na wahayi ai gaibi ne Allah ne kawai ya sani yasa annabi duk abin da zai faɗa to gaibi ne kuma Allah ya mai wahayinsa ana fahimta wahayi ne Allah ya masa cewa baban ganinsa zai dawo amma sanadiyar haka akai wannan riga din to bayan an kai riga ganinsa ya dawo daga cikin abin da Yusuf ya faɗa sai ya ce to bayan an kakkammala farin cikin dawowa ta da kasancewa ta a raye sannan kuma ku tattaro ku dawo nan gaba ɗin ku shine wa'atuni bi ahlikum ajma'i ku tattaro da baba da sauran yan uwan a bar rayuwar karkara kuma a koma birni ko haka ake so kai man ka samu hali ko ka jawo su mana haka ne mana ai yauwa ka jawo su haka ake bukata kaga abinda Yusuf alaihi salam ya gina ya samu dama a Misra ya samu fada aji ya samu tattalin arziki mai karfi sai ci to kowa ma ya dawo gari ayi rayuwa kuma a canja rayuwa zuwa ilimi ayi ibada a buɗe hanyoyin samun arziki sannan kuma a jiya sake ceto wa'ansu daga wannan rayuwar wannan shi ne manufar dama amma ba daidai ba ne a ce ka zo birni kuma shi kenan shekara wajen talatin arba'in kuma allah ya buɗa ma wanda ka miƙa hannu ka jawo shi wani akwai na kasu gaskiya akwai na kasu ya kamata a gyara daga cikin manufa ta allah ya buɗa ma shi ne ka yassara wa 'yan uwanka ka taimake su ka sanya musu barin ciki sai maliki cewa abu na biyu li qasadi silatul arham ashiratihi ya ce a zo da su gaba daya manufar sada zumunta ba ma shi ya je ba a'a dukkan masu tattaro su dawo gonsa gaba daya da wanda suka masa laifin da 'ya'yansu da jikokinsu duk dama ya ce ya yafi saboda ka a zo a sake zama a ƙulla sabon zumunci malaman tafsiri suke cewa wa kana ashiratu ashiratu yaqub alayhi salam 76 nafsan bainar rijal bainar rijalin nisa ƴaƴansa da jikokinsa banda yusuf sun kai wajen 76 kuma dukkan 76 yace a tafi da su gaba daya an fahimta shine wa'atuni bi ahlikum ajma'i ku tattaro ƙonku da ƙwarƙwata ku dawo garin misar ku bar rayuwar kana'an a zo a gina sabuwar rayuwa kuma a dora daga inda aka tsaya ci gaba da zumunci wannan shine manufa ko irin sakon da ayar take bayarwa Yusuf alaihi salam ya ce ya yafi kuma Allah ya bashi dama damar da Allah ya bashi kuma sai ya jawo ƴan uwansa a zo a ce wannan damar tare duk abin da ya faru a baya riga ya wuce ba waiwaye ko ba koma baya an bai bici wannan aya ta gama ولما فصلت العير قال أبوهم إن إني لأجد ريح يوسف لولا أن تمنون To ga wata mu'ujiza ta faru, mu'ujiza ba su mu'ujiza ke, mu'ujiza daga annabi Aqub ko mu'ujiza daga annabi Yusuf alaihi salam. Walan ma fasalatul ayr ay ibta'adat an makan lokacin da ‘yan uwansa su ne al'aira sun je neman abinci matafiya karabka sun je neman abinci da raƙuma abin da ya faru ya faru ya sallame suka taho to suna barowa suna fitowa bayan gari kan'an can ƙasar falasdi a yanzu suna fitowa bayan gari shi ko mahaifinsu afuwan misira suna misira su sun zo misira sun samu ɗan uwansu yusu alaihi salam shi ko mahaifinsu iya can kan'an falastin to suna fitowa bayan garin misira kawai sai mahaifinsu ya ce inni la'ajidari ha yusuf yau din nan wala ne ƙanshin yusuf nake ji la haula wala quwwata illa billah a malamai sun ce tafiyar ta kai tafiyar kwana takwas akan raƙumi ko akan doki wanda ba tsayawa ta kai a yi tafiyar kwana takwas ba tsaya ba amma daga fitowansu bayan gari Allah ya ɗauko ƙanshin rigar Yusuf ya kawo hancinsa ya sa masa. Iya zaune cikin iyalansa da jikoki ma tunda baya gani sai jikoki da yara suna zaune daga fitowansu bayan gari a wannan yinin da abin zai faru sai yake cewa wanda suke tare da shi inni la'ajriha Yusuf yau kam wallahi ne ƙanshin Yusuf nake ji laula an tufannidun ba don karkuce na tsufa ba ba don karkuce a'a irin har ma gaza tsufan nan ba ne wallahi ni dai yusuf nake jin ƙinyinsa a cikin hanci na yau an fahimta ba don karkuce a tafannu shi ne al'ikila al'akal kamar hankalin kai ɗan cakuɗa haka abu ya zo ma ka fahimci nan ka fahimci nan kasa gane daidai shi ne a tafannu to ba don karku mai da hankali na haka ba ko ce na fara rikirkicewa tsufa ya fara zuwa min to ni kam da na faɗa muku yau ƙanshin Yusuf nake ji a yanci na daga nan me faru قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم qalu suka ce tallahi har ma rantsuwa suke da Allah qalu tallahi innaka lafi dalalikal qadim suka ce muna rantsuwa da Allah an gane ku ga rantsuwa ga kuma harfu tauki innaka lafi dalalikal qadim humul hadirun walladhina qalu wanda suka ce tallahi innaka lafi dalalikal qadim sune hadiruna min ahlihi wanda suke zaune da shi daga cikin danginsa jikoki ƴaƴan ƴaƴa kenan da sauran dai yara haka to su ne suka ce wallahi baba kai mu muna ganin a abdalal anan shine albud an dariqil mawsula ma'ana abin da kake begensa ba ba za ka same shi ba yusuf din nan mu ma kawon ba mu san shi ba tunda jikoki ne kananan yara ne mu ma labarinsa muke ji saboda ka mu dai muna ganin begenka ga yusuf ba zai cika ba fa shine fassarar innaka lafi dalal karka ce bata an fahimta ba bata ake nufi ba ba irin bata wanda qur'ani zai siffanta mutum dalalin mubin ba irin wannan batan ba ma'ana abin da kake so ko burinka ga Yusuf ba zai cika ba fa wannan abu ne a bayyana ai tunda akalla shekara sama da 20 30 rabanka da Yusuf din nan to mu muna ganin ba za ka same shi ba kama fidda rai kawai shine ma'anar innaka lafi dalalikal qadim daga nan me faru فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا hmm.
قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون
ibn ashur yake cewa kana mudda isnatayn wa 20 sana lokacin da suke wannan maganar tsakanin annabi yusuf da mahaifinsa an kai shekara 22 ba haruwa sama da shekara 22 shine suke cewa kai wannan buri na game da yusuf ba zai cika ba in ma za ka haƙura ka haƙura to ana nan bayan ya faɗa musu haka da safe zuwa yamma an ja albashir alƙahu ala waje da albashir ya zo albashir din nan iya da ma'ana guda biyu iya da fassara guda biyu akwai fassararsa ta ma'ana akwai kuma fassararsa ta zahiri suka ce albashir fa'il ne bi ma'ana mufa'al fa'il bi ma'ana mufa'al ai mubashir lokacin da mai albishir ya zo wal bushra al mubadara bi iblagil khabari al masrura بقصد إدخال السرور بشرى شيني gaggauta isar da wani labarin farin ciki domin ka faranta wanda zaka ba wa labarin rai shine ma'anar bushira da larabci albishir ai hausa ma ke shago albishir to daga bushira ne duk wanda kace masa albishir ai zai sa ran zai ji alkhairi ko to wannan shine abin da kalmar take nufi ka gaggauta isar da wani saƙon faranta rai ga wanda za ka wa labarin shi ne albushira da shi wannan wanda yake gaggawar kai saƙon faranta wa yaƙubu rai alaihi salam shi ne malamai kuma suka ce shi ne yaƙuza ɗaya daga cikin auladi yaƙubu alaihi salam wanda da shi aka yi waccan gwagwarmaya ta baya kuma wannan gwagwarmaya ta yanzu ma da shi yake wa'ansu kuma sun ce shi ne ɗauko riga da aka zo aka ce kura ta cinye yusuf alaihissalam amma ga rigar mamato da ita to an ce shi ne ɗauko kamisu dami wannan rigar da aka ce jini na yusuf ne kuma gashi kura ta cinye ya kawo baban kuma da aka samu wannan dama sai ce a'a kuma yanzu ni zan kai wannan rigar yanda na ɓata rai kuma yanzu ni ma zan faranta rai kuma kaga shi ke yayi daidai ai inda an ce abu biyu nan ba a manta da su da abin tsiya da abin alkhairi ba a manta da su kai masa wannan riga da ya ji labarin Yusuf ya mutu ya rabu da shi ba zai taɓa mantawa ba haka ne ke so ya ɗan goge wannan damuwar sai shi a bashi wannan rigar ya je mai gurbin wacce rigar ta bakin ciki da aka yi wa babansa sako lokacin da aka ce gura ta cinye shi ana fahimta shi ne ma an ja albashiru alƙahu ala wajihi fartar da basira wa huwa yahuza min auladi yaqub alaihi salam shine Yahuza ɗaya daga cikin ƴaƴan Annabi Yaqub alaihi salam a iyaka wannan riga iya ajewa gaban babansu fartar da basira shine raja'a raja'a basirhi ko sai ga ganin sa ya dawo kun ga duk wannan maganar iya nuna mu kan cewa abubuwan da suke faru duka mu'jiza ne ai ba wani ne magani duk ƙwarewarsa mutum ya yi shekara sama da 20 baya gani a ce akwai wani kyalle da za a kawo aji a gabansa ko ya koma ya gani ba zai yi ba ba zai yi ba hasali ma likitoci idan suna cewa idan har ya kai wani adadin shekaru ba a gani to ba zai gani ba sai dai a haƙura kawai a tafi a haka to sama da wannan shekaru ana kawo riga na iya jin motsin rigar a fiskarsa kawai a take sai ganin ya dawo kaga wani amurin khariqu lil ada al'amari ne wanda ya saba wa al'ada iya cikin abin da ake ce masa mu'jiza kuma fitowa daga misra da suka yi da ya ji ƙanshin rigar da kuma ƙanshin ɗansa shi ma mu'jiza ce shi ma kuma yusuf da ya ce ku tafi da rigan idan kun je kun ajiye gaban shi idansa zai dawo yana gani shi ma mu'jiza ce duk al'amari ne na gaibi wanda zai ƙara gaskata ma dukkan su annabawa ne kuma duk abin da ya faru da izinin Allah ta'ala abin ya faru lokacin da abin ya faru fartar da basira shine raja'a basrihi ay raja'a ay radda Allah ilayhi quwwatu basrihi sai Allah ya da masa da ƙarfin ganinsa sai malaman tafsiri suka ce karamatan lahu wali yusuf wannan kuma karama ce ga yaqub kuma karama ce ga yusuf alaihi salam ma'ana Allah ya karrama shi ɗan lokacin da ya aiko da riga a kawo mahaifi ana kawowa kuma sai mahaifin ya dawo iya gani bayan ya ebe shekaru da yawa baya gani kuma wata mu'ujiza ce da karama ga mahaifin wanda Allah ya kaddara zai riski rayuwar ɗansa bai mutu ba farin cikinsa zai dawo ba zai mutu da damuwar ya rasa ɗansa ba an fahimta wa kana baqiyatu abna'ihi qad dakalu fi fi talbihi bi qawlihi waɗannan wanda suke tattar da shi ɗin jikokinsa da sauran ƙananan yara da ganinsa ya dawo a take sai yake cewa da su alamu a ƙullakun shin ban faɗa muku ba inni a alamu min Allahi ma la ta'lamu shin ni na san abin da ba ku sani ba ban faɗa muku haka ba ai duk abin da zan faɗa a matsayina na annabi ba ƙarya bane ko ba gigin tsufa bane kai hasali ma ba ma annabawa ba an ce duk mutumin da Allah ya taimake ya tsufa da alkur'ani a kansa to wannan rikicin tsufan ba zai yi shi ba duk tsawon rayuwar da Allah zai masa ko zai hawar shekara ɗari a duniya to wannan firgicin da rikicin tsufa na da gangan nan ba zai yi shi ba domin iya ɗauke da wani saƙo wanda babu irinsa a duniya inna sanulqi alayka qawlan saqila haƙiƙa mun haɗa ka da wani saƙo saƙo mai nauyi magana mai nauyi shine alkur'ani mai girma so da ko da dattijon alarama ne ya tsufa to kuma ga wannan tare suka taso a rayuwa tare ka haife su amma shi bai haddace Qur'ani ba to sai kaga wancan ya fi rikicewa motsi kaɗan fada motsi kaɗan hayaniya amma Qur'anin zai saita mai kwakwalwa sare koma ga Allah to balantana kuma annabi annabi dama yake cewa shi abin da suke faɗa ba haka bane ya san abin da su ba su sani ba shine yake cewa inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun ni na san abin da ba ku sani ba game da Allah subhanahu wataala na'am daga nan ba قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين qalu suka ce ya abana ya babanmu istaghfir lana zunubana wannan alif din da sin da ta duk rufu ziyada ne asalin kalmar gafara ne yine asalin kalmar gafara ya gafiru magfira to an sa alif da sin da ta liddalam idan ka ce astagfirullah ma'ana kana nema ne Allah ya ma gafara amma asalin kalmar gafara ne shine gafara inna allaha gafurur rahim wallahu gafurur rahim an gane ko amma ƙara mata alif da sin da ta talab kai mai faɗar to nema kake yi kana neman Allah ya ma gafara to me almagfira almagfira suka ce shine asiti oye abu da lullube ba za a gaishe ba shine ma'anar almagfira daga nan ma aka aka aka aka dauko sunan migfar migfar shine kamar helmet irin huran kwano din nan ita ce migfar da larabci wanda in ka sa ba za a ga kanka ba ko an yi harbi ba zai cutar da kai ba to ma'anar gafara kenan idan ka ce astaghfirullah to kana cewa Allah ka ɓoye mun zunubaina Allah kada ka bari a galefina ko mala'iku masu rubutu Allah kada ka bar su gani shine ma'anar astaghfirullah in kuma Allah ya ce gafara fulan gafarahu to wannan laifin da ya duka Allah ya ɓoye ba mai gani ko mala'ika mai rubutun ba zai gan shi ba domin Allah ya suturta shi ya ɓoye shi wannan shi ne ma'anar istighfar an fahimta kuma istighfari iya da farallan gaskiya yan uwa ba wai sai ka yi laifi ba haka kawai kamar da istighfari zama lazimi a rayuwanka daga asubanka zuwa darenka ka ware lokacin yin istighfari ko minti kaɗan ne tunda ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man lazima al-istighfara ja'ala Allahu lahu min kulli dhiqin makhraja an ga min kulli dhiqin faraja amin kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa yarzuquhu Allahu aw yarzuquhu Allahu ma lam wa yarzuquhu Allahu ma lam yahtasib aw kama qala manzon Allah yake cewa duk wanda ya lizimci istighfari to Allah dukkan wata damuwa zai kama mai fita min kulli hammin faraja dukkan damuwa zai kama mai mafita wa min kulli dhiqin makhraja dukkan wani kunci kai dukkan damuwa Allah zai yayi ta dukkan kunci Allah zai kama fita kuma duk zai Allah zai mai arziki ta inda baya tsammani wannan baka zauna ka dinga astaghfirullah astaghfirullah ko astaghfirullah wa atubu ilai ko astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilai ko allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka zuwa karshe ko rabbi ghfir warham wa anta khairur rahimin duk nau'in istighfari ne wannan ana fahimta to duk wanda ya lizimci wannan manzon Allah ya ce Allah ya masa alƙawarin abubuwa guda uku hammin faraja dukkan damuwa Allah zai yayi ta damuwa da kake ganin tafi ƙarfinka kana ganin kamar za ka fada cikinta ka halaka to manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yake cewa dukkan wata damuwa Allah ta'ala zai yayi ma ita ba abin da zai zo Allah bai tafi da shi ba sannan min kulli dhiqin makaraja dukkan wani kunci Allah zai kama fitarsa kana ganin kamar ka durkushe ka fada kwata kayi waye can baka san lokacin da Allah zai sa mala'ika ya kama hannunka ya daga ka ba sanadiyar istighfar sannan kuma Allah zai ma arziki ta inda baka tsammani saboda ka ina kira gare mu ya ƴan uwa mu barwa istighfari lokaci a rayuwar mu musamman in zaka iya kafin asuba wal mustaghfirina bil ashar masu neman gafaran Allah dab da ke tuwal fijir waɗannan lokuta lokuta lokuta ne masu albarka gaske daga cikin fallar istighfari ya ƴan uwa akwai Ahmad bin Hanbal Allah ta'ala ya ƙara masa rahama wata rana ya je wani gari haka ya dawo hanya ta kawo shi wani gari dare yi masa kuma kun san malaman da masu tawazi'u ba zai je gun shugaban majalisar malamai ta jihar ya ce ni malami ne a ba ma wanda ya sani shi ba ma ba zai ma yadda a san shi ya zo garin ba sai ya zo ya ga wani masallaci a buɗe sai ya shiga to masu gadin masallaci da aka ga masallaci ya suka ce to za su rufe masallaci ba kuma ba sun shi ba kuma shi bai ce ni ne wane ba gaga gaga dai suka raudan buhun suka jefa mai a waje a ba sun shi ba yi kuma bai ba su da laifi ka'ida aka yi dama to wani mutumi a gefen masallacin shi kuma iya yawan faɗa wa Allah buƙatarsa shi iya so ya ga Ahmad bin Hanbal a rayuwarsa kafin ya mutu iya buƙatar wannan a rayuwarsa to da ya je hayaniya a masallaci sai ya fito sai ke same ke faruwa ne masu aikin masallaci suka ce ai wannan bawan Allah ne ya zo ya ce zai kwana a masallaci sai an hana kwana a masallaci ba zai kwana ba kuma yake ce sai ya kwana muka ce ba zai kwana ne muka fito da kayan sauki sai ce bawan Allah kaya da za ka kwana a gidana yake faɗa Ahmad dan Hanbala ya ce ina yadda mana to masallaci ma na ne mun kwana aka hana ni za ka yi ni gidanka zan kwana mana dama hanya ce ta kawo ni da asuba tafiya zan yi ya saukar da shi ya kama masa abinci da abinci suna tattaunawa sai cuce shi fa iya da wani wuridin istighfari zai koma gida ya ci gaba da kayi shi sai ke cewa wace bukata gare ka gun Allah kake istighfari yace kullun ga akwai adadin da nake dan wata bukata tawo agun Allah sai ke cewa bukatar shine kafin na mutu Allah ya hada mu da Ahmad bin Hanbal na gan shi ya ganni wannan shine bukata ta yace haka ka kai lokaci da yace ai duk lokaci kaza nake wannan ya ce to ni ne Ahmad dan Hanbal Allah ya kama ni har gidan gashi kaga wannan iya cikin farla ta istighfari wanda duk abin da kake nema kana zaune Allah zai kawo shi ba tare da ka sha wahala ba ana fahimta to nan ƴan uwan suka ce ya abana astaghfir lana zunubana ya baba ka ga ka nemi Allah ya gafarta mana domin mun ce innaka lafi dalalikal qadim mun ce an tattufan mun raunatar da hankalinka ma'ana hankalinka ya yi rauni duk dai mun faɗi maganganu da yawa a kanka game da yusuf to muna so baba ka nema mana gafarar ubangiji domin yi zunubi istaghfir lana zunubana wannan suka ce taubatan wa atiraf domin sun yadda sun yi zunubi to shi ma laifi shi ma tuba ne dama sun ce annadim at-tauba ai duk wanda ya ce Allah na tuba Allah astaghfirullah to kamar ya ce ya tuba ne dan domin inda bai da yayi zunubin ba zai tuba ba ai to faɗin su istaghfir na zunubana suna tabbatar da cewa su masu laifi ne sun yi zunubi kuma hakan malamai sun ce tuba ne sun yi itirafi sun yi laifi fasalu abuhum an yatliba lahum al-maghfirah min Allah iska nema baban su ya nema musu gafara daga Allah qala sai baban yace sawfa astaghfir lakum rabbi da sannu sin sawfa din sun ce lil mustaqbal ne sai ce to nan gaba kadan shine ma'anar sawfa kenan nan gaba kaɗan zan nema mu gafara ubangiji na wa inna ma wa'adahum bil istighfar fil mustaqbal ya ce zan nema mu gafarar Allah amma nan gaba kaɗan yulazimul istighfar lam lahum fi azima al mustaqbila suka ce ya ce zai nema musu gafaran Allah sai ya kirdaji wani lokaci da yake sa ran Allah zai karbi addu'a yasa malamai suka ce akarhumul istighfar ila waqtul ijaba haka suka ce ya ce saufan domin zai kirdaji lokacin amsa addu'a sai yi abdullahi dan abbas kuma ya ce akara lahumul istighfaru ila lailatul juma'a ya ce saufa din nan ya jirkinta musu nema musu gafaran Allah zuwa daren juma'a wannan duk akawal ne na malamai ya ce saufa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim domin shi Allah mai yawan gafara ne kuma Allah mai yawan jinkai ne Allah ka gafarta mana kuma Allah ta'ala ka ji kanmu na'am ayati gama
فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين falamma dakalu ala yusuf imam ibnu ashur yake cewa tawa zikru safrihim min biladihim ila dukulihim ila yusuf iz laysa fihi min al-ibra shay yace an datse wani abu ai magana ta kare lokacin da suka zo idan sai ya dawo iya gani kuma waɗannan da suke tattali suka ce nema musu gafaran Allah to kun ga daga nan akwai inqiba ai sun shirya ko sun taho an kikkimtsa an bar gida an kama hanya an tafi to duk wanda sai aka yanke shi domin hakan ba shi da fa'ida ba wani abin da zaka amfana a wannan magana shine abin da malaman tafsiri suka ce to ga sunan ka kaddara sun taho har sun shigo ga su ga annabi yusuf alaihi salam falamma dakalu ala yusuf ga sunan sun shigo sun samu annabi yusuf a fada a zaune awa ilaihi abawaihi sai je taro mahaifansa tunda da baba da babu aka taho da sauran yan uwa dama ya ce wa'atuni bi ahlikum ajma'in ku zo min da dangin ku gaba daya to annabi yusuf alaihi salam ya ga mahaifinsa da mahaifiyarsa da sauran yan uwa gaba daya shi mahaifi shine yaqub alaihi salam mahaifiyar kuma ana ce mata rahila rahila an ce yaya biyu ta haifa da yusuf da kuma bunyamin dan uwansa su biyu kai ta haifa a duniya an fahimta to sun shigo awa ilaihi abawaihi wa kulu misir sai ce udukulu misir ku shigo garin misira ko birnin misira in sha Allah in Allah ya so aminin kuna masu aminci kuna masu amintuwa ba wani abin da zai same ku kar ku ji tsoro kar ku ji shakka kar ku ji wata fargaba kun shigo garin aminci ba wani abin da zai faru kuma kun shigo amini na salimi na ghanimi kun shigo cikin aminci da nutsuwa da kubuta daga dukkanin wani aibi ana fahimtar wannan malamai sun ce ya ce insha Allahu ne domin su annabawa sun fi kowa sanin Allah an gane ko ya samu aikin Allah yake cewa da kun san abin da na sani da kun yi dariya yar kaɗan da kun yi kuka mai yawa annabawa sun fi kowa sanin Allah yasa lokacin da annabi nuhu alaihi salam ya ce wa mutanensa Allah zai halakar da ku ba in ba ku imani da ni ba ya suke cewa yaushe ne azabar in gaskiya ne ta zo mana sai ke cewa ƙala ya a tikun bihin lahu in sha ko Allah ta'ala zai zo muku da wannan azabar in ya so suke cewa qalu ya nuhu qad jalaltana ko fa aka tsata jidalana قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين muje قال إنما يأتيكم به الله إن شاء Mm.
وما أنتم بمعجزين suka ce ya nuhu kar jadaltana nuhu hakika ka fiye ja in ja da mu fa aka sarta jidalana har ma ka yawaita jayayya da kafiri nake faɗa wa annabi wannan wai kai ka dame mu wallahi ka fiye jayayya da mu to a matsayin ka na da'i duk abin da za faɗa ma karka da mu tunda annabawa ma ga irin martanin da aka biyar musu ka dame mu da jayayya saboda haka mu da karshe ma fa'ati nabi mata iduna duk abin da kake mana alƙawari ka zo mana da shi kawai in kunta mina sadiqin in dai kai mai gaskiya ne ka zo da azabar muna jiranta qal inna ma ya'tikum bihi Allahu insha sai ce azabar nan ba halura take ba Allah zai zo muku da ita in ya so in ya so ine insha wa ma antum bi mu'jizina kuma in azabar ta zo ba ku isa ku gujewa Allah ba kage jingina abin ga mashi'ar Allah ana fahimta hakanan annabi Isma'il alaihi salam lokacin da aka yi mafarki a yanke shi an gane ko a falamma aslama ko yayi bai da yawa فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى Mm.
قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين
annabi Ismail da annabi Ibrahim alaihi masallatu wassalam lokacin da Allah ya ce yanka ɗansa annabi Ismail falamma balaga ma'ahu sa'ya lokacin da suka yi wani aiki da ɗan da mahaifin ya kai munzulin da zai taya shi aiki sai ce ya bunayya inni ara fil manam ya kai ɗan ɗana ni fa an nuna min a mafarki ni asbahuk na sauka da yanka ka fanzur ma za tara me shawararka me kake me ra'ayinka ni dai an nuna min da yanka kuma barkin annabawa gaskiya ne sai ce ya abati ya baba if almatuma ka aikata abin da aka umarce ka satajuduni insha Allah min sabirin ni kam inji Isma'il alaihi salam in Allah ya so zaka same ni mai hakuri kaga shi ma ya jingina abin da mashi'ar Allah saboda karka sake ka dinga abu kawai daga dara gaza kaza kaza irin wannan alfarin bai ba kyau komai zaka kace insha Allah wala taqulana li li shay'in nifa'in ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله
Allah ce wala taqulana li shay'in nifa'in karka ce ni kam zan aikata abu kaza ni me zan aikata abu kaza gadan gobe to kace insha Allah kawai wala taqulu yace ni fa'ilun zalika gadan illa an yasha Allah kace in an Allah ya yarda gobe zan yi abu kaza insha Allah kaza insha Allah kaza to wannan ana so duk musulmi ya saba da wannan ya sada abin annabawa ne wannan dukkan su haka suke ba su abu daga dara da wani dagawa a'a komai ana jingina wa Allah kayansa domin innahu ala kulli shay'in qadir kana ganin abu naka ne ko kana da fawa da confidence akan sai Allah ya canja abin bayan da zaka yi kowa amma an kace insha Allah ka mai da mashi a zuwa ga Allah in ya faru Allah ne so in ma bai faru ba Allah ne so an fahimta to shine Yusuf alaihi salam ya ce insha Allah aminin ku shigo garin Misr in Allah ya so kuna masu aminci babu wata fargaba da tsoro ta tarra daga nan fa ورفع عبويه على العرش وخروا له سجدا hmm.
وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم
ƙur'ani ya ce wa rafa abawai alal arshi sai mahaifan biyu suka tashi tsaye shi kuma iyakan gadonsu a zaune an fahimta yusuf iyakan gadon mulki ai mai sarauta ne ko sarakunan yanzu ma suke da gadon mulki banda na shi ga sarauta ga annabi ga mulki ga annabta to yana kan gadon mulkinsa zaune ga mahaifan sun shigo yusuf ka meke tsaye wa rafa abawai alal arshi bayan sun tashi wa karru lahu sujada sai suka fadi suke gaisuwa gare shi wal arshu sarirun lil qu'ud malamin tafsiri yace shi al arsh shine wani gado na zama was sujudu kuma fakaru lahu sujada suka fado suke gaida shi shine wad'ul jabaha ala al ard shine sanya goshi a ƙasa ta'aziman lizzat domin girmama wannan wanda kai sujada domin sa din alkarru alhawa wasu ƙut min al'uluwil art karru ɗin shi ne sauƙowa ko nufatar zuwa ƙasa daga inda kake wanda shi ne fassarar kalmomin kenan suna iya zaune yusuf alaihi salam mahaifa sun bayan ya taro su ya zo ya zauna iya zama suka meke tsaye suka faɗi suke gaida shi to sujjadar da suka yi wace irin sujjada ce a nan ake ta samun jeka in dawo ko ana ta magana wanda suke cewa ai an ce ba a tsugunno ba a kaza ba a kaza ai ga yaqub an ce sun fadi sun gaida yusuf alaihi salam akwai masu isdari da wannan malamai suke cewa ai sujudu in hina wa an sun ce gaisuwa ce ta girmamawa ba kai goshi kasa bane in hina'i ne kamar dukawa ne na girmamawa haka wa an su malaman suka ce to a kaddara ma duk a ajiye musu su jaddace suka yi aji an yadda aka ta salimul jadal ko ne a sallama domin musun yayi daɗi ya je ƙarshe da wuri in sun faɗi sun yi sujadawa yusuf sun gaida shi shi wannan wanda ya sujadar waye annabi ne annabi baya komai sai da waye an fahimta kuma in sun faɗi sun gaida annabi yusuf alaihissalam to wannan shari'a su ce a wancan lokacin ba laifinsu ba tun da allah ta'ala yana cewa da kullum ji allah minkum shira'a wa min haɗi
كل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا kowace al'umma tana da shari'arta tana da manhajinta tauhidi ne guda ɗaya baya canjawa amma shari'a tana bambanta daga wannan annabi zuwa wannan annabi tana bambanta idan kun kula lokacin annabi adamu alaihi salam halal ne a yi aure tsakanin yan ɗaki ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya halal ne uwarsu ɗaya ubansu ɗaya halal ne su yi aure a lokacin wa annabi adamu alaihi salam aha gangaro lokacin sa annabi ibrahim alaihi salam ya halatta a ɗaukar wancan ɗakin a kai ta wannan ɗakin a ɗauko ɗan wancan ɗakin a kai wancan ɗakin duk uba ɗaya sai a haɗa musu aure tafiya tana tafiya tana tafiya har aka zo gunda ko musulunci ya raba wannan gaba daya aka ware ma matan da har abada ba za ka aure su ba ko daga kai sai su suka rage a duniya aure babu a wannan tsakani an fahimta idan mun koma lokacin annabi Musa alaihi salam an ce idan fitsari ya taba jikinka to ruwa ba zai tsarkake gun ba sai ka sa ka dirza jini ya fito kaga da an samu kiyaye fitsari yanzu kam an fahimta an ce kuma in fitsari ya taɓa tifanka ruwa ba zai wanke shi ba sai dai ka yanke iyagun kawai a lokacin annabi musa haka aiki a lokacin annabi musa alaihissalam sun tuba allah ya ce ya karɓi tubansu amma faɓutulu an fusa ku ku je ku shiga ɗaki ku kulle ku kashe wuta ku dinga tsarin junan ku sai ko ya mutu shine alamar Allah ya karɓi tubansu shi yasa li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja in ma wani iya so ya kafa ma dalilin sujjada da gaisuwa a yanzu sai ka ce masa ai kowane annabi shari'arsa daban akan annabin da ya zo bayansa in sun yi sujjada wa annabi yusuf alaihi salam a wancan lokacin babu laifi a yi haka yanzu me yasa ya zama laifi annabi mu bai zo mana da ita ba shine magana kawai kar a dinga wani jin musuma wannan kowace al'umma tana da shari'arta yasa ma'aikin Allah ke cewa su annabawa abnau illatin ne kamar ƴaƴa ne na mutum ɗaya kuma kowa da mahaifiyarsa abin da ya haɗa annabawa duka yi ne tauhidi baya canjawa tun daga annabi adam har zuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tauhidi baya canjawa amma shari'a tana canjawa shari'a tana canjawa kun fahimci wannan to in annabi yaqub da sauran ƴaƴansa da mahaifiyar annabi yusuf in karulahu sujada in sun faɗi sun gaida yusuf alaihi salam to wannan zaka iya cewa shari'a su ci a wancan lokacin ba a hana ba shine maliki cewa a walladhina karu sujadan hum abawahu wa ikwatihi wanda suka faɗi suka gaida shine mahaifansa da kuma ƴan uwansa wa kana sujudu tahiyya al-muluk tahiyatul muluk shi malam mai tafsiri yake cewa wannan gaisuwar ita ce girmama sarakuna a wancan lokacin walam yakum yawma izin mamnu'a fi shar fi shara'i kuma a lokacin bata zama to an hana a cikin shari'a ba an fahimta wa inna ma mana'ahu al-islam sai malik ibnu ashir ta irin waccan sujadar da annabi yaqub da ƴan uwan ƴaƴan suka yi wa annabi yusuf to a yanzu mu musulunci ya hane mu duk yanda kake girin mutum ba za ka faɗi ka duka ka yi duken ruku'i ko kai sujada goshi ƙasa ka ce girmawa ne a'a a wannan shari'ar haram an fahimta domin Allah ya ce wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allah ahada akwai wanda suka fassara masajidi da mawadi'u sujud gabban sujada na Allah ne ba wanda ake tankwasawa su da niyyar girma on ba Allah ba an fahimta kuma mu abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana duk wanda kai musafiha da shi ka meka masa hannu wa gaisa to manzon Allah ya ce har ku raba hannunku ya rabu to zurbanku Allah iyakan kare muku dan Allah yanzu akwai wanda kake so Allah ya gafarta masa fiye da babanka a mutane dai akwai wani wanda ya shiga gaban babanka wajen ka so Allah ya gafarta masa ina ganin ai babu ai ko ba gaskiya ba to mahaifi ko ma ba mahaifi ba in za ku yi musabaha ta sunna arama mu gwada ko me haka assalamu alaikum to har mu yi haka manzo Allah ya ce ana ana gafarta mana zurbanmu kaga Allah sama duk wanda mahaifinsa ya fahimci suna ya ji daɗi girmamawa daban wannan duken da faɗuwa duk ba shi mana girmamawa kana faɗuwa kuma kana ja masa magana ana kiransa a police station kana jawo musu musiba amma ka zo kana duke kana dukusa bai amfanin dukawa ba ta da wani amfani abin da za ka yi ka zamanto sila ta sanya wa mahaifinka farin ciki an fahimta girmamawa an ce da ma tsari da musulunci kuma ba mahaifanka ba duk wanda ka haɗu da shi abinda za ka fara masa sallama assalamu alaikum idan ya mai koma hannu ya ka miƙa masa a ƙa'idar miƙa hannu sai wanda ya fi ka ya mai koma wanda shi ne ladabi a sunna amma buɗawa ka ce assalamu alaikum kowa za ka masa sallama amma ka ce assalamu alaikum sai ya mai koma hannu sai ka miƙa masa amma kai ƙarami malaman ladabi sun ce ba za ka miƙa wa babba hannu ba an fahimta wannan istidlali ne na malaman adab an fahimci wannan amma amma gaisuwa ku haɗe ku yi musafiha to ita ce gaisuwa mafi kowace gaisuwa alkhairi tunda manzon Allah ya tabbatar da ana gafarta zunubai a irin wannan gaisuwa kuma tana ƙara danƙon zumunci tana ƙara ƙauna to wani ita ce gaisuwar mu a sunna yasa Allah ta'ala ke cewa wa iza uyitum bi tahiyya wa idza uyitum bi tahiyyatin فحيوا بأحسن منها أو ردوها
Allah ta'ala ke cewa idza uhyitum bi tahiyya in aka zo aka gaida ku da wata gaisuwa fa hayyu bi ahsana minha sai ku amsa gaisuwar kuma ku mai da gaisuwar da abin da yafi abin da aka muku auruduha ko ku mai da kwatan kwatan abin da aka yi muku idan wani ya zo ya ce ma assalamu alaikum idan ka ce wa alaikumus salam wa rahmatullah to bi ahsana min hakina idan ya ce ma assalamu alaikum wa rahmatullah ka ce masa wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuhu kai ahsana min hakina idan ya ce ma assalamu alaikum ka ce wa alaikumus salam kai rudduha in ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah ka ce wa alaikumus salam wa rahmatullah to kai daidai da abin da yi ma shine kamar da biki ko ka ƙara ka kyautata fiye da abin da aka yi ma shine bi ahsan min ha'urduha to wannan shine gaisuwa a musulunci inji malam amma waccan gaisuwa a wancan lokacin ba laifi bane amma a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hakan kuma laifi ne sai yake cewa wa qad ahsana bi to ga Yusuf alaihi salam zai ba da report gama abin da ya faru tsawon shekara 22 zuwa da uku rabbuwan su da baba an gane ko da duk gwagwarmayar da ta same shi to ga dan report din da zai zai biya mahaifin sai ya ce wa ƙada aha sanabi haƙiƙa ubangiji na ya kyautata ne ka annabawa tauhidi suke mana kaga sai ya jingina duk abin da ya ci karo da shi a hanya ga Allah ka jingina al'amuranka zuwa ga Allah sai ka huta wa ufawudu amri ila Allah an fahimta shine wa qad ahsana bi iz akhrajani min as-sijn ubangiji na ya kyautata min lokacin da ya sa na fito daga kurkuku kun ga ai akwai bayanai da yawan da ya yanke su an jefa shi a rijiya an bige shi an sai da shi amma duk bai faɗa ba saboda me ya ce la tasriba alaikum al-yawm ai dattijo ne ai ya faɗa musu ba wani abu ne da ku kaga ba zai faɗa ba ai to sai ya faɗa wa mahaifin cewa ahsana bi iz akhrajani min as-sijn ubangiji na ya kyautata mini lokacin da ya kaddara fitowa ta daga kurkuku waja'a bikum min al-badawi kuma ku ya kawo mun ku daga karkara kuka zo muka haɗu da ku ai kyautatawa ce daga Allah cikar ni'ima ce kai ko ba ma ɗan uwanka da mahaifanka su zo inda kake su zauna ba su kawo ma ziyara ai ni'ima ce zaka ji daɗi zaka ji farin ciki ai yau wani na ya zo mun ziyara ɗan uwana ya kawo mun ziyara to sai ke kirga irin ni'imar da Allah ya masa da kyautatawa har da zuwan mahaifansa zuwa gare shi an fahimta sun baro kana'an sun dawo misir sai ya dinga lissafa haka daga cikin kyautatawa waje abi kumin albadawi izharu litamamin ni'ma yace wannan kuma bayyanawa ne wajen cikar ni'ima da Allah ta'ala ya masa li'anna al-intiqal malik ibn ashur yake cewa domin ka ciratu a halul badiyati ila al-madina irtifa'an fil hadara yace duk dan wanda yake karkara yazo cikin birni ya dawo birni da zama to babu shakka ci gaban sa ya karu hadararsu ta ƙaru yasa duk annaba bayan ƙauye duk annaba mutanen birni ne an gane ko amma ƙauye ma iya da rana fa ana koyon abubuwa da yawa a can din amma kuma birni nan ne shirkutar annabawa Allah bai tabbata da wani annabi a ƙauye ba to shine malik ya ce duk wanda ya taso daga ƙauye ya dawo cikin gari babu shakka ci gaban sa ya kawo addini yafi a birni ko ba haka bane iya magana ma haka amfanuwar kai haka wayewar kai haka yasa wani mai hikima ke cewa man sakana albadi ta jafa duk wanda kullun zamansa a jeji ne kullun to babu shakka zaka ji jafa'i a bakinsa bai iya magana ba yasa sabai suke ce idan mutanen kauye suka zo wajen manzon Allah mu labe mun san akwai tambaye da za su yi mu ba za mu iya yi ba wani baro ta zai yi gaba ɗaya kawai in ka ji irin wannan to mutumin kauye ne yazo an fahimta yine man sakana albadi ya jafa duk wanda ya zauna kawai to zaka ji maganganun su lokacin ba tattaunawa a kawai ke furza su daban to sai malik ya ce hakan iya cike cikin ni'ima wanda yazo suka zo daga karkara ya hada su kuma ya zauna da su a gun Yusuf alayhi salam sai ya ce min ba'di an nazaga shaytan al anniza shine idkalul fasad fil qalb sai ya tattara duk abin da ya faru ba ya'yan uwa ku ji duk abin da ya faru da shi Yusuf sai ya tattara cewa min ba'di an nazaga shaytanu bayni wa bayna ikhwati Allah duk wannan sun faru yake faɗa wa babansa duk wannan ya faru ba bayan shi ɗan ya ɗan nemi ya shiga ya kawo ɗan ɓatanci tsakanina da ‘yan uwana abin kawai da faɗa babansu gina shi ne min ba da an nazzaga shi ɗano bai ni ko bai ne yake wata ku duba ba duk irin abin da aka masa ba an jefa shi a rijiya an bibbige shi sanadiyarsu an sai da shi ya zama bawa ya yi zaman kurkuku duk wanda iya cikin min badi an nazaga shaitan yace duk abin da ya faru shaitan ne ya dan so ya shiga tsakaniya da ƴan uwana an fahimta ka koyi wannan kai ma ka ji ko ka koya ai ma ka yafe ka kau da kai ka nuna komai ba komai ba ne kuma hakan zai sa darajarka ta ƙaru kamar yadda yusuf darajarsa ta ƙaru duk abin da ake so ya yi ƙasa a turmishe shi bai turmusu ba domin ya riga ya fawwala wa Allah al'amuransa gaba ɗaya kuma da ƙarshe ya nuna ya yafi ya kau da kai shi ne min ba da annan zaga shi zanu bai ne bai na ikwati inna rabbi da difun lima ya sha ubangiji na mai tausasawa ne ga wanda ya so Allah ka tausasa mana inna huwa alimul hakim kuma ubangiji na mai yawan ilimi ne mai yawan hikima ne akwai bayanai tsakanin alimun hakim dalilin da ya sa faɗa amma za mu tsaya anan dole za mu ajiye sai Allah ta'ala ya kai mako mai zuwa insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa abinda ne kuskure kuma Allah ta'ala ya fi mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata wannan shine darasin mu na 14 ko eh ban faɗa ba darasin mu na 14 a wannan sura insha Allah Allah ta'ala ya mana albarka ya ci kanmu ya ji kan mahaifanmu Allah ya gafarta mana zanubanmu Allah ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon guje mata Allah ya rahamce mu Allah ta'ala ya rahamshe mu ya Allah ka sa Qur'ani ya cece mu duniya da lahira Allah ka jikan mahaifan mu ka sa aljanna ce makomar mu ya Allah ta'ala ka shirye da mu da zuriyar mu ka dora mu ta barki madaidaici ya Allah ta'ala muna roƙonka alkhairin duniya da lahira Allah muna neman tsare ka daga sharrin duniya da lahira Allah ta'ala ka tsare mana mutuncin mu da iyalan mu da addinin mu da rayuwar mu Allah ka tsare mana rayuwar mu ya rabbal alamin Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zaman lafiya Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zaman lafiya Allah kuncin rayuwa da ake cikin sa Allah kama na ƙarshen shi Allah Allah kama na ƙarshen wannan kuncin rayuwa da ake fama da shi ya rabbal alamin Allah ta'ala ka laddafa mana ka sauƙaƙa mana ya rabbal alamin Allah ka laddafa mana ka sauƙaƙa mana ya rabbal alamin Allah ta'ala muna roƙonka ka ba mu lafiya da zaman lafiya marasa lafiyar mu duk inda suke a gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya masu taimakon addini a duk inda suke Allah ka taimake su Allah ka dafa musu masu yi mana zagon ƙasa Allah ta'ala ka yi mana maganin su Allah ta'ala muna roƙonka duk mai taimakon addini ka taimake shi yan kwamitin wannan masallaci limamai da sauran dattawa na unguwa muna masu fatan alkhairi irin su daga tajani da su alhaji malam da sauran su alhaji muhammadu dan fulani da su alhaji bakari mai turare da sauran dattawa dai wanda sunansu ba zai iya zuwa gaba ɗaya ba mana haɗa su a addu'a gaba ɗaya allah musu saka da aljanna allah ta'ala ya sa da mu da su mu amfani wannan abin a duniya da lahira muna ƙara addu'a ga shi mai wannan gida allah ta'ala ya shiga cikin al'amarinsa allah ta'ala ya ba shi kariya da tsaro a duk inda yake ayyukansa na alkhairi da yake gabatarwa Allah ya karba masa iyalansa da suke nan a raye Allah ta'ala ya musu albarka Allah ya biya bukatunsu na alkhairi su ma iyalansa da suka riga mu gidan gaskiya Allah ya ji kansu Allah ya gafarta musu amma na ƙara addu'a kuma ga gyati masa Allah ya ƙara mata lafiya da mu gaba ɗaya Allah ta'ala ya ƙara mana lafiya Allah ya sa mu yi lafiya mu wange lafiya Allahumma rabbana atina fid dunya hasana ko da ke akwai arama shi ma yana buƙatar addu'o'i bisa al'amura da ya sa a gaba Allah ta'ala ya cimma masa ni ma ina da buƙatu an gane ku ba ta yana addu'a Allah ya cimma mana alkhairi amma ku ina ji babu ku daga fuskar fuskar ku wasai wasai gata na to Allah ya biya mana bukatun muna alkhairi Allah ya biya mana bukatun muna alkhairi na wa alaikum assalam na to alhamdulillah mun samu sako akwai wata yar uwa mai bibiyar mu a media ta nemi mu sata addu'a ba ta da lafiya ya zama haka tana asibiti waje neman magani to muna mata don Allah ya ba ta lafiya Allah ya yi mata abin da yake damunta da sauran dukkan yan uwa gaba daya akwai shi ma dan uwa a majalisin miyeti iya bibiyar mu yanzu ta media cewa shi ma sashi addu'a bisa bukatunsa to duka dai muna jami'in mu da su din duka Allah ya biya mana bukatun mu da alkhairi Allah ya sa mu lafiya mu gama lafiya Allah ya tabbatar mana da alkhairi gaba daya yau akwai sarkin Hausa na gabuka mu ƙara masa addu'a Allah ya bashi lafiya akwai dagacin mana wace shi ma muna ƙara masa addu'a Allah ya bashi lafiya waɗannan datta guda biyu masoyan da'awar mu ne gaskiya duk inda muke da'awa in dai suna da lafiya zaka zo abu kuma rashin lafiya ta tirke su ta hana su fita to muna addu'an Allah ya ba su lafiya Allah ya tashi kafadun su Allah ya sa ka faro suke kuma wani abin alkai da farin ciki yanzu haka mun yi musharaka da su a wajen ladan dan da lafiyarsu muna tare kuma hadisi ya tabbata ma yake nace duk wanda ya saba aikin alkhairi rashin lafiya ko tafiya ta sa bai yi ba to Allah zai ce a rubuta masa ladan kamar iyayi wannan iya cikin amfanin sabawa da aikin alkhairi Allah ya karba mana ya karba musu duka